بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الصلاة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan sura da za mu shiga saboda sujjada da cikin sura sai aka sa mata suratul sajdati a sura wadda ake yin sajada a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda talatin tana fara da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif da lam da mim kamar yadda aka saba dai Allah alim muradi bi zalik Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da asiran alqur'anin sa musamman waɗannan haruffa amma wajen ishara in an ce a masarin sunan Allahu in an ce lam lam karshen sunan Jibrilu in an ce mim farkon sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan Allah ne ya aiko da wannan littafi ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tanzilul kitabi saukar da wannan littafi wanda larai ba fi babu shakka a cikinsa min rabbil alamin daga allah ubangijin talikai to ko da wani ya ga littafi a hannunka ce ba ni ga littafin nan littafin menene sai ka ce littafin nahau ne ko littafin hadisi ko littafin fiqh to ka san littafin da ka karba kenan waye wallafa shi in ka faɗi sunan wanda ya wallafa shi sai littafin ya samu girma saboda girman wanda ya wallafa shi to wannan littafi tanzilin saukarwa ne min rabbil alamina daga Allah ubangijin talikai ya ishe kenan girman littafin daga ina yake daga Allah ubangijin dukkan talikai zuwa wane ne zuwa annabi shugaban dukkan talikai ya ishe ka san girman wannan littafi kenan sannan mala'ikan da dukkan mala'iku shi ya karɓo shi ya kawo shi wajen fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أن يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتيهم من قبلك ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون koko har yanzu dai su kafiran maka ba su fasa ba cewa annabi shi ne ya yi abinsa shi ya kago abinsa to in haka ne ko ma ku yi naku a kawo a gwada a gani tun da larabci yayi in shi din ne yayi kuma larabawa ne ku yi na ku kawo mana a gwada a gani a ga tun da ina yiwuwa ga muhammadu ya yi nasa kuma ku yi naku aka nemi su yi su kawo ko sura goma ma fatu bi ashirin suwarin mislimi muftarayati ku kawo sura guda goma irin wannan wanda kuka ce na ƙarya ne wani ne yayi to kuma ku yi ku kawo suka kasa aka ce to su kawo sura mai kama da sura alkur'ani fato bi surati min mislihi kuma sura ta zamo ta fito ne daga wani mutum kamar manzon Allah wanda bai taɓa zuwa makaranta ya yi karatu ba suka kasa sai aka ce to shi kenan ya dai gagare ku fa in lam taf'alu wa lam taf'alu tunda ku kasa kawowa an ce an ba ku zo ku kawo ku kawo ba an ce an ba ku kuɗa ku kawo ba ku kawo ba to har abada mu gaya muku ba za ku iya kawo wata sura mai aya uku kamar inna da na kun zaja ko wal asr kamar sai kama da wannan alqur'ani ba za ku iya kawowa ba sannan aka ce kai ba ko kadai ba kulla ittabat linsu wal jinnu ala an yatu misli hadha alquran la yatu bi misli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da za a gayyato malaman aljannu ƙwararru da malaman ɗan adam ƙwararru a ce su haɗu su taimaki juna wajen tsaro wata sura mai kama da suran alƙur'ani ba za su iya ba ko sun taimaki juna ba za su iya kawowa am ya kurin sirrin ba haka ba ne huwa alhaqqu min rabbika wannan alqur'ani gaskiya ne daga Allah gaskiya ubangijinka ya kai Muhammadu gaskiya mutum da kauman an baka wannan littafi ne litun da kauman don ka gargadi mutane wanda ma ma atahu min qab min nazirin min qablika wani manzo mai gargadi kamun ka zo bai taɓa zuwa waɗannan mutane ba kamun gargadi la Allah ya hata duna watakila za su gane su shiryu saboda haka aka baka wannan littafi da aka ba shi tukun da farkon cewa sau an zira shi da takalak rabin ka tara dangin ka makusata kai musu gargadi ya tara mutanensa ya musu gargadi a da suka taro ya musu gargadin sai dan uwan babansa abu lahabin sai ce tabban laka lihaza da aukana ya masa bakar magana yau a mai bakar magana sai ce don wannan ne ka tara mu mu ne za ka ba mu tsoro da yaƙi ba mu da samari ne ko ba mu da dukiya Allah ya zage shi da shi tabbat ya da abi lahab mata ma a gani annuwa da ma kasab sai la naran za ta lahab wa mar'atu hamalatu al-hatab fi jidha hawla min masab bal huwa al-haqqu min rabbika wannan qur'ani gaskiya ne min rabbika daga Allah ubangijinka yusalli qauman don kai wa mutane gargadi sannan ubangijin ce masa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas daga baya mun aiko ka ne don dukkan don dukkan mutane gaba ke ɗaya basiran wani ziran duk gaba ɗaya mun aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗaya kuma ya yi nasu inni rasulullahi alaikum jami'an idan Allah yana aikan annabi Nuhu wajen mutanensa ya ki annabi Hud wajen mutanensa ya ki annabi Salih wajen mutanensa ya ki annabi Lut wajen mutanensa ya ki annabi Shu'aib wajen mutanensa ya ki annabi Musa da Haruna wajen Qibtawa da da bani Isra'ila to kai ka gaya wa duniya kai naka ba haka bane kai manzon duk duniya ne gabaki daya tabaraka allazi nazzala furqana ala abdi liyakun lil alamin gaba daya lil alamin nazira shi mai gargadi ne wa dukkan talikai gabaki daya ma ta min nazira min qablika la allam yahtabu ko sa shi الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون شي wanda ya saukar da alqur'anin nan wanda shine rabbul alamin ubangijin talikai wanda ya saukar da alqur'anin nan shine fa Allah din nan wanda muke magana sa kullum Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah ubangiji mahalicci shine wanda ya halicci sammai da kasai din nan wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa fi fittati ayyamin a cikin gargadon kwana shida domin lokacin da ba halitta halitta ba ba rana kenan ba wata wanda ya san gare da rana faɗa samawati fi yawmini kwana biyu biyu sau uku ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu da abin da yake cikin ƙasa da baki ɗaya sannan ya halicci sama a cikin kwana biyu haka dai kwana biyu biyu sau shida a sau uku shine kwana shida amma da Allah ya ga dama a cikin iftawar ido ɗaya sai ya ya yi yawa sai ya halitta su duk gaba daya amma yana koya wa mutane ne wato yin abu a hankali kamar yadda an aiki dan adam sai ga yana dan karami da kyar sai an daɗe tukuna kami ya so na zama sai an daɗe tukuna kami ya so na rarrafi sai an daɗe tukuna kami ya so na tafiya sai an daɗe tukuna kami ya so na ɗaukan kaya ko ya so na gudu to haka Allah yake amma ɗan raƙuran da aka haife shi wannan zai tashi ta yawo dan akwai ran da aka haife shi wannan zai tashi ya ta yawo dan tunkiya haka dan saniya haka amma shi dan adam da yake shine shugaban talika aka koya masa irin wannan tartibi fi jitta ayyamin sun masa al arshi sannan ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi wato kullum ana kawo sunan istawa alal arshi waɗansu na maganganu a kai jahilai waɗanda iliminsu bai ishe su ba ko da ke kowa ma ma utu ta wajen irin illa kalila har su manyan malaman namu ma abinda aka ba su kaɗan ne to in an ce wai in an ce sun haska wai alal arshi Allah ya daidaita bisa al'arshi su a ganin su wai Allah yana kan al'arshi ne yana zaune akan al'arshi saboda bin wannan lafazi to bin wannan lafazi malamai suna duban abubuwa iri-iri ƙur'ani shi ke fassara kansa da kansa a nan an ce sun maskare alal arshi Allah ya daidai da bisa al'arshi a wani wuri yana ce wala ƙarƙalar na linsana wani alam ma tuwa su zuhi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi ni na halittu mutum dukkan wasu wasin da yake a cikin zuciyarsa ina sai da wasu wasin domin na fi kusa da shi akan igiyar da take wuyansa ta rayuwarsa sannan wani wuri yana cewa ma yakunu min nabi salasatin illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adni min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum duk inda mutum uku suka shiga suna ganawa to karin su sake Allah yana nan tare da su shine na uku in kuma su ume shine na biyar in kuma sun ji haka ma yana tare da su to shin mutane in za su gana wajen al'arshi suke zuwa ne su gana ba a ƙasa suke ganawa ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al-musalli na je rabbahu me sallah ya je ganawa ne da ubangijinsa ai an sani ba dai a al'arshi ake zuwa ai sallah ba manzo Allah ya zo wata rana yana goge kaki a kibla wani ya tofa kaki a kibla yana goge kakin yana faɗa yana ce a cikin ku wa yake zo a tofa masa kaki a fuskarsa da ku san lokacin da mutum yake sallah yana fuskantar Allah ne ba sannan lokacin da Allah ya ce yana gayyatan kowa da kowa a dole a ɗaura koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi Madina yana ce man yuhajir fi sabilillah yazid bi rajul raghaban kaseeran wasa'a wa man yakun min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita yayin hijira daga gidansa zuwa ga Allah zuwa ga Annabi bai faɗi wa Madina ba yayin hijira zuwa ga Allah zuwa ga Annabi shi nan yin al'arji ake koma a'a a yadda dai Allah yana ko'ina kuma yana tare da komi yana tare da kowa subhanahu wa ta'ala shi shi wanda ya faɗi ar-rahmanu Allah arshi tare din ko ko sun masa ila sama'i din shi ne yace kuma yana ko'ina din to dole ne ka sallama masa ka yadda da abin da yace ko ka gane ko baka gane ba ba dole ne duk abin da Allah faɗa ka gane ba abin ya fi ƙarfin ga duk abin da ya shafi zatin Allah ya fi ƙarfin hankulan mutane idan ka ji haka lafazin yake sai muke ai wannan makaranta maka an haka shi ma haka yake kamun ka je amintu man fi sama'i ko arraman al-arshi tayo ko kuma sun masa al-arshi din ai ka biyo ta ikira ka ji Allah mafi ina shi wasjud wattarini kai sujjada ka zo kusa da ni ai da yana so wani fiti hawo ka zo kusa da ni kuma akwai hadisin da yake cewa ubangiji tabaraka ta'ala yana sakowa yana saukowa zuwa sama ta duniya in dare ya saura sidisi na dare sidisul akhir saboda haka lokacin ne duk mai roƙo ya roƙa Allah zai ba shi duk mai tuba ya tuba Allah zai masa gafara wannan duka har yanzu irin wancan din ne abu ne wanda yake hankali baya gano shi a nan ubangiji tabaraka ta'ala shine na farko shi ne na ƙarshe wanda farkonsa ba shi da farko ƙarshensa ba shi da ƙarshe kuma duk musulmi ya yarda Allah shi kaɗai ne babu abin da ya zo tare da Allah babu abin da ya riga Allah in ka ce Allah ya ina zaune ne akan al'arshi to shin tare suka zo ne ko ko daga baya da biye al'arshi don ya huta duk da ya kori da Allah to ka yarda idan an ce zai sauko sama ta duniya huwa al-qahiru fawqa ibadihi shi Allah shi ne yake sama da dukkan littarsa da baki ɗaya kuma ya ce komi yana hannunsa fa in nije illa inda na kaza inuhu sama da ƙasa suna na ɗin hannunsa to ta nan ina za ka sami fitar da wannan magana ta ka cewa yana zaune ne a sama to duk waɗannan idan ka ce a sama yana saukowa hankalinka ya kama wannan hadisin da wancan ayin ya haɗa su da abu za yake sauko amma yana zaune a na taɓa jin wani mai tafsiri daga Kano an sa tafsirin sa a gidan rediyon tarayya irin masu zagin da din nan yace ai gangan jikinsa ne akan al'arshi ilimin da kuma yana ko ina cewa Allah yana da gangan jiki wannan ridda ne ta jiki Allah yana da jiki yanki kamili shay'in yace wai gangan jiki gangan jiki zan akan al'arshi ilimin da kuma yana ko ina to in ka faɗi haka a'udhu billahi to kuma na farko dai ka ce Allah yana da jiki amma da gangan jiki yake kuma an ce ilimin sa ne yake yake ko ina to in an raba Allah da ilimin sa ilimin ne ya gudu ya bar Allah ko ko Allah ne ya tashi ya bar ilimin sai koma wani wuri ga Allah amma ba ilimin sa a wuri to ya zai ne kenan a wurin da ba ilimin sa an jahiltar da shi kenan ilimin sa yana wani wuri shi ko yana al'arshi to in an sami da al'arshi ilimin sa yana wani wuri an mai da shi jahili kenan duk da ya kori da Allah to irin waɗannan duka maganganun jahilai ne waɗanda ba su da jagorori daga cikin manyan bayin Allah an ce su nemi hanya da an ce su nemi waliyo su bin jagora suka ce a sun san hanya za su nema da kansu yanzu ko ba ko ne ya zo nan Kaduna bai taɓa zuwa ba ta ko direba ne ko kuma tafiya da kafa ba zai tambayi kowa ba shi ya san ko ina ai za a rubuta ya san boko yanzu zai samu gidan da zai je kuma da haka muke mu muke neman jagorori masana yadda Allah ya bada umarni ar-rahman fi qalbi kabira wacce bi sabila man anaba ilayya to shi alqur'ani da larabci ke magana da larabci in mulkin mutum ya kai mulki sai a ce mai arshi mai kursi kamar yadda masu mulki suke cewa lokacin da lokacin da muka shigo muka hau karagan mulki ba haka suke faɗa ba cikin rediyo lokacin da muka hau karagan mulki to wani gado ne za a ɗaura musu na kara ko na gongola ko karaga amma nan lokacin da muka hau karagan mulki haka suke faɗa ko to ai shine al'arshi din karagan mulki zamanin da sarki babban sarki shi kadai yake da iko a shimfiɗa masa babban gado ya zo ya zauna fada su zube a ƙasa amma za a za babban kujera guda ɗaya ce wannan ta waziri ce to wannan al'arshi wannan ko kursi to shine ibara da al'arshi da kursi isan mulkin Allah ba wai kamar yadda aka ce Allah na daki a Makka akwai gabansa a wurin ne akwai kujerarsa a wurin dakin wane ne kuwa dakin Allah ne sai da aka yi kaji Allah yana da al'arshi to ma'anarsa mulki isasshen mulki kenan yana da kursi isasshen mulki kenan amma ba wani abu ne in an ce zai sauko da asuba shin asubahin can gabar ta nesa ko ku asubahin gabar ta tsakiya ko ku asubahin chadi ko asubahin borno ko asubahin kaduna ko na lagos ko na ghana ko na senegal ko na america don mukan ji mutane america in sun bamu labarai za su ce to mu za mu je Allah sa mu kwan lafiya ko kuma Allah sa ku yi lafiya kenan su ya shiga dare mu ko yanzu muna muna shigowa rana kenan to an ce haka ne kowane minti daya akwai asubahi to Allah yanzu zai haga bai sauna kenan kullum yana yaje wannan asubahi wannan ya zo ya sauko ya koma asubahi wannan ya ya sauko asubahi wannan ya ya yanzu zai zauna akan alazim ma ai ba da sauka na ishe inda haka ne inda haka ne subhanallah سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا وبنجي ليس كميل شيء فلا تضربوا لله الامثال بقى بقى الله مثالي شنو يعني ان الله يقول انا اعطيناك الكوثر mu ne muka baka alkawsara Allah da shi da wake nan in ka ce shi da waɗansu ka zo mushriki kuma ba da haka za ka karanta ba inna yake bai ci ana ba ko inni ba inna anzalna mu muka fakar da wannan alquran shi da wa walaƙar kalamna linsana mu ne haƙiƙa muka halicci mutum da shi dawa nunar azamata ake cewa mu mai ɗa na girma mu muka yi kaza wato magana mai girma kenan yana magana mu muka yi kaza to yana ce inna anzalna walaƙar kalamna linsana amma kowa da ya san shi ɗaya ne ko ba shi mataimaki shi kadai yake aikinsa sai ya wakkala da wakila amma ba su da wani abin da suke shi yake yin abinsa gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala saboda haka waɗannan sun zo makaratu sun je sun tsaya wani wuri sun dawo suna faɗa da malamai suna kafirta musulmi wai sai sun gano alhali kuwa iyakance Allah a ce Allah yana wani wuri zamani bai isa ya kunsa Allah ba wuri bai isa ya kunsa Allah ba in ka ce yana sama to yana sama kenan baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma shi ko ba haka yake ba huwa ma aina ma kuntum yake fa aina ma tuwallu fa sam wajhullah duk inda ka fuskanta ka fuskanci Allah ne to in an ce ya sako sama ta duniya to akwai sama guda shida sama da shi kenan shi ko Allah ba wani abin da yake hawa kansa yake huwal qahiru fawqa ibadihi huwal aliyyul kabir shine madaukaki to da haka sun yi karatu dan kadan an ce musu komi ilimin ka an fika ilimi suka ce ba su yarda su sun fi kowa ilimi duk wanda ba faɗi da suka faɗa ba mushriki ne ko jahili ne saboda haka subhanallah sun masu yaran arshi yudabbiru al'amra dukkan lamari Allah shi ke hukunta shi shi ke dabarta shi yin abu shine tadbiri wato kai abu ka san farkonsa da ƙarshensa da tsakiyarsa shine ma'anar tadbiri ka san farkonsa har duburahu har bayansa ma ka sani shine dabbarahu yudabbiru al'amra min as-sama'i ila ardi Allah shine mai hukunta lamari daga sama zuwa ƙasa yudabbiru al'amra min as-sama'i thumma ya'ruju ilayhi thumma ya'ruju ilayhi في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يعرج إليه كما قريش إلى مريك كوما إليه يسأل الكلم الطيب والأمل السالي يرفعه كلمومي نذكرين ذا سنا هواسو دا كنس وجنسا كتاوان أيكي كما shi ke ɗaukaka shi ya kai shi inda ake karɓarsa shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ne mai tasarrufi a sama shi ne mai tasarrufi a ƙasa fi yomin a cikin wuni kana migdaru hamsina alfa sana a cikin wani wuni wanda gwargwadonsa wato kamar shekara dubu a cikin lissafin da muke lissafawa namu na duniya fi yomin kana migdaru fi yomin kana karanta gudabu min as-sama'i da sumayar fi yomin kana migdar alfa sanatin mimma ta'uddun kana migdar alfa sanatin mimma ta'uddun a cikin wunin da a cikin lissafin ku gwargwadon shekara dubu ainihin mu da muke nan alamul ajsami inda muke nan ana kiransa alamul ajsami wato wurin da ake samun abubuwa da jikunansu a wannan wuri daga inda muke nan har zuwa kusa da sama sama ta kusa to awa 24 shine wuni da kwana amma in an kai sama ta farko to kowane dare sai ya zama wata dubu a cikin fiye da wata dubu a cikin irin lissafin mu lailatul inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr dai da a sama ta duniya ya fi wata dubu a cikin lissafin mu na mako hudu wata daya wata sha biyu shekara daya to dare daya na can ya fi wata dubu a irin lissafin mu to in an wuce can an wuce alamul anwari wato alamul misali to daga can kuma zuwa kursi sai ya zama tsakanin wurin da da wannan wurin wuni su ɗaya yana daidai da shekara dubu a irin namu ana kiran wurin ayyamun rabbi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu a cikin irin lissafin ku na duniya to an wuce can an kai alamul asrari alamul arwahi to sai a samu kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu hamsin fiyomin kana miqdaru hamsina alfa sana wato lokacin da an naɗe sammai an naɗe ƙasai kenan an kusa kusa da da inda ba halitta sai Allah to daga nan sai a iso in an shigo cikin sifofin Allah sai zama fi yomin sai ya zama kulle yomin huwa an zo kuma da huwiya kenan kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to fi yomin a can sai ya zama huwiya kusa da huwiya kulle yomin huwa fi sha'ani to lokacin ba lissafi lissafi ya riga ya karye babu lissafi kowane lokaci ubangiji a cikin aiki yake ba dare ba rana ba rani ba damana ba a dangana masa zamani shi mu ne ake dangana mana zamani kullu yawmin huwa fi sha'ani wato shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha sha'anonin ba wai na yin sabon aiki ne ba a abubuwan da yayi ne yake bayyanawa kowanne in lokacin sa a bayyana shi an riga an gama komi komi in lokacin sa ne sai a bayyana shi shi sha'anin lamarin Allah wanda ya shafe mu shi nasa dai ba farko ba ƙarshe ba bayyane ba ɓoye amma in an wajen mu to sai a shirya mana abin da yake na alamul anwari daban kasa da shi akwai alamul asrari daban kasa da shi akwai alamul islamil alamul alamul misali sai a dawo alamul kasaba inda muke to kowanne daki daki daki daki yadda yake a wurinmu shi Allah ya riga ya ga gaba komai da duniyar da lahirar da kiyamar da shiga wuta Allah ya da shiga aljanna da komai Allah ya riga ya gama da musulmin da kafirin da biyayya da kafirci duk ya riga ya gama sai dai a sa ma kaset in lokaci yayi a ɗauko kaset ya sa maka kai da aka sa maka ka kaset sai ka yanzu ne ake yin abin amma an riga an gama abin tuni tun da ke maganan Allah Qur'ani maganan Allah ne to tun Allah bai halicci Musa da Haruna ba bai halicci Adam ba bai halicci sama da ƙasa ba ya riga ya gama duk abin da za a yi akan muradin sa zai zo to lokacin da zai sauka ne sai ma ya tin min zikrin min rabbi muhudasin a lokacin da zai sauka sai muhudasin yanzu ne yanzu sabon zuwa amma an riga an gama da shi da yake maganar Allah kadimi ne to saboda haka a sallama wa Allah kar a rika buga masa misali a ce yana kan al'arshi zai sauko haka ne Allah ya faɗi amma kuma shine yace mu sujjada mu zo kusa da shi shine kuma yace duk inda muke muna tare da shi huma akum aina ma kuntum duk inda muke muna tare da Allah yudabbiru lahu min as-sama'i ila al-ardi thumma yarji fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun bismillah
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك wannan Allah din nan shine alimul ghaibi masanin abin da yake koye wa shahadati da abin da yake bayyane zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim mai izza mai karya kafirai arrahim mai tausayi mai jin kan musulmi shi Allah din nan alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim shi Allah in yana da magana da mu ne yake ce alimul ghaibi was shahadati shine masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane amma shi a gare shi babu ghaibu inna allaha la yakhfa shay'un fil ardi wala fis samai ba wani abin da yake buya wa Allah ko a sama abin ko a ina yake amma duk abin da ba wanda ya isa ya san shi a cikin halittarsa gaba daya to sai ya kira shi ghaibu shi kadai ya san abin ba wanda ya san shi kadai to sai sai kira abin ghaibu ghaibun nan sai ya masa hawa biyar akwai gaibun da ba wanda ya san shi sai shi shi Allah ɗin shi kadai ko annabi Muhammadu bai san wannan gaibun ba Qul la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai wannan ya kibanci Allah kenan akwai gaibun da Allah bai sanar da kowa ba duk cikin halittarsa komi isan mala'ika don kusati ko isan manzo don manzanci bai san abun ba sai annabi shi kadai da duk abin da suka faɗa to in an ce za a yi zaɓe cikin annabawa kowa da ya san annabawa dukkan zaɓaɓɓu ne Allah ya tsani min al-mala'ikati hujjan wa min an-nasi in Allah tsani Adam wa Nuh wa Ali Ibrahim wa Ali Imran al-alamin duk manzanni zaɓaɓɓu ne in an ce za a sake zaɓe a zaɓi wanda ba kamar sa kai a tsammanin ka wane ne dole ka dole to kenan Muhammadu ya san ilimin da duk duniya duk halitta ba wanda ya sani sai Allah shi kadai wanda shi Allah yana da abun abubuwan da ya sani wanda bai sanar da halittarsa ba ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga mu bi kenan anan akwai hadisi da yake cewa li yaqtum ma Allah la yasin malakun muqarrabun wala nabiy mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah ba wanda ya san abin da muke ciki komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci wannan hadisi ya fassara wannan gaibu na biyu kuma qur'ani da kansa yana cewa kulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ga yawa masu ƙaryan cewa Allah yana da ɗa ai da Allah yana da ɗa da nafi kowa sai dan Allah domin ni ne farkon bayin Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda kuma dukkan halitta gabaki da sunan su bawan Allah to Muhammad ya ce shine farkon bayin Allah kenan yana tare da Allah tun ba halittun Allah bai wata halitta ba sai da yayin shi tukuna ya zauna wajen shekara dubban miliyoyi kamun ya wata halitta saboda haka ya samu daman sanin wani abin da gaibun da dukkan annaba da mala'iku ba wanda ya sani sai shi kadai akwai gaibu na uku yana zuwa a cikin suratul jinni Allah yana ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man yattabi'ur rasuli Allah shi kadai ne masanin gaibu ba zai bayyana wa kowa gaibunsa ba sai dai yardaddu daga cikin manzanni manzanni dukkan yardaddu ne ashe kenan manzanni sun san ilimin da sauran wada ba su sani ba wanda yake tsaye su kadai to daga nan sai gaibun da yake banci siddiƙai siddiƙai waɗansu ne a sakatarorin manzanni duk inda manzanni suke zuwa suna zuwa tare da su amma su ba manzanni ba ne siddiƙai sunansu waliyai in zamanin annabi ne sunansu sahabbai in ba zamanin annabi ba ne sunansu waliyai to wannan siddiƙai suna da ilimin da Allah ya sanar da su wanda bai sanar da sauran mutane ba a lokacin da mutane suke wa annabi yusuf kirari يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات آه يا كي النبي يوسف أمتين كان في الديئي كباب بيان wani irin mafarkin da aka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza da su an tambaye wasu mutane suka ce suka ce abu wasu ala mafarkin banza ne mu wani ne mutane da ala bi ali wannan mafarkin banza ne ranka dai mu ba san fasara mafarkin banza ba amma sai yace sai da ya karbi maganar sai ya fassara mafarkin da cewa da yake shekara za ku yi shekara bakwai a cikin ƙoshi sannan za ku yi shekara bakwai a cikin yunwa kuma za ku za a sake samun ruwa a samu ƙoshi kaga ya bada labari fiye da shekara goma sha hudu kenan faƙun shidadun ya kulle ma ƙaddamtun lahunna illa qalilan mimma tusin sun ma yati ba da zalik amin fi ghasun nasu fi yasin bayan shekara bakwai sau biyu ko bayan nan za a canja wani abu to siddiqai suna da ilimin da Allah ya ba su wanda bai ba kowa ba a irin su ne wannan ilimomin ne khadim yake gaya wa annabi Musa da kansa ilimin siddiqai wanda Allah ya tura bawansa wanda banda bayinsa guda biyu wanda suka fi shi duk halittar Allah banda annabi Muhammadu da annabi Ibrahim ba wanda ya fi annabi Musa daraja amma duk da haka Allah ce je yayi karatu wajen wani bawansa ya bashi wani ilimi abdan min ibadina atina rahmatan min indina wa allamna min laduna ilma sai je ta bashi labarai ya ta bashi labaran abubuwan da za su faru shi wannan Khadir din yana ga ne musu abun mamaki sannan a wannan zamani namu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban siddiqi shine sayyidina Abubakar lokacin da zai rasu ya ga Esther Aisha ya ce dukkan ‘ya'yana ba na son wani ya gamu da matsi ko talauci amma na fi jinki a matsayinki na uwar muminai na ba ki dabino kwando ashirin ba za an ɗauko ba na kusan mutuwa in ba aka kuskura har na mutu to ya zama kayan gado ku ko ba masu gado na ma ba ma illa akhawati ukhtaki masu gado na su ku biyar ne ɗan uwanki maza guda biyu ɗan uwanki mata guda biyu take ban san ɗaya ƴar uwar ta ba ni dai na san kaina ni mace na san ƴar uwata yayata asma'u wace ce ta ukunta mu mata bayan abdurrahman da muhammad yace za tu bannin uraha jariya tana cikin cikin uwarta bintu kharija bayan na mutu za ta afi yarinya kaga wannan gaibu ne to irin waɗannan sun faru da yawa sai na umaru yana sallan juma'a a cikin gaba sai ce aka je na ce aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya sariya tukun wajen dutse sariya tukun wajen dutse da aka gama sallah aka bi aka ce ranka da yau fa ka wani abu a cikin sallah musamman yi manansa ba ana cikin huduban sallah kana ce a wajen dutse a wajen dutse sare tukun wajen dutse ita a yaƙi na ne na ƙasar waje na ga yadda zai karye nake ba da shawarar yadda za a yi ci nasara yana cikin masallaci wai ke ba da labarin ƙasar waje sai na zuwa na gida sai wani shigo gaje ce kaɗi ko abinda yake abinda nake a duniya kan mutum shigo in fuskarsa duk zina zina sai ce a wahayin ba da muhammadin kai ma ana maka wahayi ne kamar ne murjala manzala ce ittaqu firatatal mu'min fa inna yanzuru bi nurillah kun yi tsoron sha'anin mu'mini shi ba da kallon Allah yake kallo ashe mutum ya tsaya ne a hanya yayi maganganu da wata mace maganganu irin na sha'awa kuma maganin sha'awa manzala sallallahu alaihi wasallam ya dani taniyani ayna taniyani wal farju yusaddiqu wa yukazzib mutum yana yin zina da idonsa yana yin zina da hannunsa amma ba za a rubuta ya zama gaskiya ba sai kai da farji tafi wannan mutum ya yi irin wannan amma ba da farji ba to irin waɗannan abubuwa suna nan a cikin siddiƙai sannan kuma har yanzu akwai alimin gaibi ilimin gaibi wanda Allah ya ba kowa da kowa yana cewa wala yunidu na bi shay'in min ilmi illa bima sha'a yana cewa ar-rahman allama al-qur'ana khalaqa al-insana mutum kenan ko kafiri ko musulmi allama al-bayana to wannan gaibu da shi ne ake iktisharin abubuwa iri-iri a yanzu mutum yana nan a najeriya a kaduna ya ba da labarin abin da yake faruwa a ƙasashen duniya wuri kaza yanzu sanyi awo kaza ne zafi awo kaza ne gobe za a yi ruwa daga tsakanin wuri kaza da wuri kaza in ka tona nan zaka samu fetur zaka samu gas in ka tona nan zaka samu zinariya shi bai shiga ƙasa ba kai baka shiga ba amma ya gano ma wannan gaibu sannan kuma ce mata kaza likita ce mata kaza ta haifi 'ya'ya biyu ko ko za ta haifi ta mata ko za ta haifi namiji kai da kake kwana wajen ta baka san haka ba amma shi ya sani Allah ya sanar da shi wannan gaibu to irin waɗannan abubuwa saboda haka ne aka kai san gaibu hawa biyar akwai na Allah shi kadai wanda jahilai kullum in sun ce gaibu sai sai su faɗe shi kadai su bar sauran guda hudu ka san gaibu ne Ya, kai Allah mutu Allah mutu ne wai alimu sirri suke nema kai Allah mutu ne ko ni Allah mutu ne wai alimu sirri suke da Allah musu to gaibu dai Allah shi kadan ya san gaibunsa wanda ba wanda ya san wannan gaibun kowa da kowa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai gaibun da Allah yake bance annabi Muhammad da shi ba wanda ya san cikin dukkan halitta sai annabi Muhammad shi kadai akwai gaibun da Allah yake bance manzanni su kadai suka san wannan abu nasu wanda bai sanar da wani ba akwai gaibun siddiqai wato sakatarorin annabawa akwai gaibun da Allah ya ba kowa da kowa in ya ga dama yanzu nan ni ina na san in na san mahaddaci kai baka sani ba in na ce wannan mahaddaci ne sai zan mahaddaci kai baka sani ba gaibu ne in na wanda ya tuka mota kai baka sani ba sai wannan ya iya tuka mota kai baka sani ba gaibu ne a wurinka duk ba da za ka gane wanda ya tuka mota da wanda bai iya ba ana zaune haka ba da za ka gane wanda ya haddace Qur'ani da wanda bai haddace ana zaune haka kai a wurinka gaibu ne amma ni na sani ba gaibu ne a wurina alimin gaibi Allah shine masanin abin da yake fake wa shaharati da abin da yake bayyane العزيز مبواي الرحيم من جن توتين من جن كمسلمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين شي الله إنن shi ne wanda ya halicci kowace irin halitta ya gyara ta ya kawata ta ya kyautata ta ya yi mata abin da ya dace da ita a kaga yadda Allah ya yi dabbobi kamar su tsuntsaye kamar su dabbobi yayi yadda mu kuma namu daban Allah ya yi wa tsuntsaye dogon wuya saboda da wuyan ne suke nemo abincinsu ya yi wa dabbobi dogon wuya da wuyan ne suke kamo abincinsu mu kuma mana gajeren wuya saboda mu samu daman ɗaukan kaya tunda ba da baki muke ciwo abinci ba ya mana gajeren wuya don mu ji daɗin ɗaukan kaya da wuyan mu kamar na akuya ne ko na barewa za mu iya ɗaukan kaya da shi ba to sannan kuma kowane abu Allah ya shirya shi daidai yadda yake in ka ga wani abu mai muni to an yi shi ne don ka gane mai kyau saboda haka aka yi shi amma wajen matsayin da shi mai kyau ne tun da yake da shi aka aka gane mai muni a da shi aka gane mai kyau kowane abu Allah ya gyara shi ya daidaita shi khalaqa fa sawwa qaddara fa hada aha wajala khalqal insani min tin bayan ya gama dukkan halitta ya sanya halittar ɗan adam min ɗinin da taɓo wato asalinsa adam kenan ubangiji ya yi mu wato sai ya yi mu hawa bakwai hawa na farko ya ɗauke su fadawansa mutane ne ƴan uwanmu amma ya ajiye su a wajensa yace duk wanda ya imani da shi in bai hada da su bai yarda ba su ne annabawa sai ya ajiye musu wasu kuma wanda suke ba su da ba su da jiki irin nasu ba sa ci ba sa sha su ne abokan zamansu su ne manzannin Allah tare da waɗannan su waɗannan manzanni ne waɗannan ma manzanni ne sunansu mala'iku sannan ƙasa da su sai aka yi mu irin mu su waɗancan mutane fadan Allah suke dukkan su inda rabbika ne in kai imani da Allah baka hada da annabawa da mala'iku ba yadda dole an tuna billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi dole to in an zo wajen mu kuma ga mu mutane ɗan adam kamar waɗancan manyan mu ƴan adam amma wajen Allah suke Allah ya sa cikin sifofinsa mu kuma ya ajiye mu ƙasa da waɗannan ya haɗa mu wa inna minna salihun wa minna duna zalik ya haɗa mu da aljannu aljannu kamar mala'iku suke amma bambancin su mala'iku dukkan su gabaki da la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'alu ma yumaruna amma su aljannu akwai kafirai akwai musulmi akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikin su aljannu kamar yadda mu muke anan wa inna minna salihun duna zalika to daga ƙasa da mu akwai waɗansu halitta ƙasa da mu su kuma kafirai ne kafirai ne babu musulmi cikinsu to kamar yadda ya yi waɗannan ‘yan adam hawa uku ga manzanni da mala'iku sai aka sa waliye tsakaninmu su ba manzanni ba su ba masu yawan sabon Allah irinmu ba ana kiransu siddiƙai to wancan haske ne zanna su ko siddiƙai haske mafi yawa sauran mu musulmi kuma kowa da gwargwaron hasken da ya samu to in an je kaga haske uku kenan haske zalla haske mafi yawa haske gurgudan kowa yadda ya samu to daga nan sai a samu munafukai su musulmi ne a lokacin da suke sallah su kafurai ne lokacin da suka je wajen yan uwansu wa zala qul ladina amanu qalu amanna wa zaka ila shahadin qalu inna ma'akum in suna tare da musulmi su ce su musulmi ne in sun kuma wajen kafirai su ce su suna tare da kafirai ba sa cikin musulmi a muzabzabi na bai da zalika la ilaha ula wa la ilaha ula suna suna kai da kawo tsakanin musulmi da kafirai lokacin da suka haɗu da kafirai su kafirai ne lokacin da suka haɗu da musulmi su musulmi ne sai suka zama kamar ragon uda rabi fari rabi baki idan za su je wajen kafirai yan uwansu sai a samu bakin zani a rufe dukkan sauran farin sai ya zama bakin rago kenan idan zai zo wajen musulmi a samu farin kyalle a rufe dukkan bakin ya zo farin rago kenan to su ne gaske tsakanin fari tsakanin duhu da haske su munafukai to kasa da su akwai halitta guda uku nan dai kaga guda uku a sama ga gaske tsakani shi ba haske ba shi ba duhu wani lokaci duhu wani lokaci haske kamar yadda lissa kwanar narar falon ma'azar ma haurahu da haɓar labin nurihin wani lokaci haske wani lokaci a tafiyar da haske kasa da su akwai mutanen da su kafirai ne amma suna da tsohon addini a hannunsu saboda haka ne akwai sauran haske a jikinsu wanda ake ganin kawan magariba ba rana ba duhu sosai su ne aral kitabi muna cin yankansu muna auren matansu saboda sun yarda da Allah sun yarda da annabawa sun yarda da tashin kiyama to muna da ɗan zumunta tsakaninmu inda muka rabu mun yi imani dukkan annabawa kamar yadda Allah ya umarni su ko sun ware wasu annabawa sun ƙi su ɗaya kenan an so mu shiga duhu kenan ƙasa da su akwai waɗanda ake cewa la in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi yaqulun Allah masu tsafi in ka tambaye su waye san waye ƙasa ce Allah to me yasa ba ku abauta masa abu gada ba wa inda iyayenmu da suka gada bautan gunki to wannan su ne duhu mafi duhu na ƙasa akwai wanda suka fi su duhu su ne suke cewa ma yi hulikuna illa dahar su suka ce su ba san wani abu shi Allah ba zamani ne kawai in ya ga dama ya kawo ka in ya gaji da kai ya jefar da kai duk abin nan yadda ka ganin haka yake dama ba wani Allah wai in ji su wai ne tashe take wani abu in ji mutanen China da aqidar su da mutanen Rasha da aqidar su to wannan duhu kenan gaba daya Allah yana cewa zulumatun ba'du fawqa ba'd idza akhraja law lam yakad yariha wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur bayan an soma da na farkon Allahu nuru samawati wal ardi har aka iso nan to haka Allah ya ajiye halittarsa haske guda uku duhu guda uku da gaske tsakanin shine munafiki amma in an je lahira karkashin kafirai za a sashi a duniya ne yake tsakanin musulmi da kafirai yudabbiru lahu al-mustaqbal ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين wanda ya rikki kowace halitta ya gyara ta amma ya fari halittar ɗan adam da taɓo.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين shi mutum na farko dai da ruwa da ƙasa aka kwaba aka yi shi shine ubanmu adam daga baya kuma aka halitta masa matarsa daga haƙarƙarinsa na hagu mu kuma sauran waɗa aka yi kowanne tsakanin uwa da uba in ba annabi isa ba shi kaɗai ne aka yi shi da uwa kaɗai babu uba kamar yadda aka yi hawa'u da uba kaɗai babu uwa kowanne an zaro shi daga mutane kowanne an zaro shi daga mutane min sulalatin min ma'in mahin daga za- zazzarowa daga cikin iyaye da kakan wannan jikan wannan wannan kakan wannan wannan uban wannan wannan uwar wannan wannan kakar wannan ko an zazzaro wannan daga wannan daga me aka yi su min ma'in mahinin ba kaman ubansu ne wanda aka yi da tabo ba su da wani ruwa ne wanda yake mai rauni wulakantacce wato ruwan maniyi da shi aka yi jikin dan adam ko shi ruwan maniyin ma ai zai koma zuwa ga tabon ne domin maniyi abincin da mutane suka ci ne abincin da suka ci kuwa ko ya zama nama ko ya zama ganye ko kwaya da nama nama dai ganye yake ci da ciyawa yayi nama ita kuma ciyawar da ganyayen da kwayoyin duk daga daga ƙasa suke abin da ake kiransa ƙasa kuma shine ruwa da taɓoɗin su suka tsirar da wannan abin tsirar ruwan ko ko abincin wannan dabbobin duk dai daga daga ƙasan ne muke dai ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون shi wannan mutumin nan da aka yi shi da taɓo kakanmu ɗin nan sun masawwahu sai Allah ya daidaita shi ya gama halittarsa wa nafaka fi min ruhihi sai ya busa masa ransa wato ba ran Allah Allah ya sa wa Adam ba rai mallakar Allah Allah ya busa wa Adam wato rai mallakar Allah Allah ya sa wa Adam ba ran Allah ne Allah ya ba Adam ba rai mallakan Allah min ruhihi a rai da yake mallaka ya sa wa Adam saboda tashrifan banda ruhi na motsi na dabbobi na nafsu akwai rai kuma na na dan adam to shine wanda Allah ya ya hura masa rai irin na ɗan adam kam a, irin na dabbobi kam dama kowanne in an yi shi za a yi- za a yi za a yi masa shi ba sai an hura daga baya ba nan saboda girmamawa ne aka hura masa rai irin na ɗan adam wanda zai iya karɓar wahayi
وجعل لكم Hmm?
وجعل لكم waje kuma sama da sauran ida sannan sai Allah ya yi muku a sam'a kunne wal absara da ido wal afidata da zuciyoyi ubangiji ya yi mana kunne saboda mu ji labarinsa mu ji labarin annabawansa mu ji labarin duniya da lahira da wannan kunnen kuma ya yi mana ido don mu ga abin da zai amfane mu mu ga ayoyin Allah waɗanda yake lissafa wannan mu gani da idonmu sannan ya yi mana zuciya don mu kunsa abubuwa a cikin wannan zuciyar amma ya kamata mu kunsa alheri a cikin zuciyar sam'a mufradi aka yi shi amma absara jam'i ne domin kun- kunne guda biyu ne amma ba jin magana guda biyu amma ido zai dubi miliyoyin abubuwa a gabansa har miliyoyi amma kunne bai ji magana guda biyu ko ko su biyu ne dai kunne ɗaya ne domin magana kawai ɗaya guda ɗaya ke ji wajalakun sama da sa wa ida qalilan ma tashkuru amma duk da haka godiyar ku tayi kaɗan ainu godiyar ku tayi kaɗan ga duk alherori na halittar jikinku da na gefenku wato na ijad da na imdad duk alheri Allah ya yi muku amma ku zo ku gode wa Allah sai abun ya gagara masu godiyan Allah wa wa- wa qalilun min ibadi shakuru ashakuru mai godiya min ibadi daga bayina qalilun kaɗan ne
وقالوا
sun ce yayi خمس ta saura ko to
وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قالوا أي إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون dama abin da yake damun mutanen makka cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu ba su yarda Allah ya aiko mutum ba su dai sun yarda dodo zai kai su wajen Allah amma ba su yarda Allah yana aiko mutum ba to inda ake shan wahala da su kenan ake faɗin abubuwa a jawo hankalin su a nuna musu wanda ya kaza yayi kaza shine ya kawo annabi Muhammadu shi ya kawo masa littafi wanda ya kaza yayi kaza sannan kuma ba su yarda mutum ya mutu zai tashi ba ba su yarda mutum in ya mutu zai tashi ba to irin waɗannan abubuwa su suke damun mutanen makka duk ayoyin makka yawanci akan a tabbatar da kadaituwan Allah wahdahu la sharika lahu a yadda kuma annabi Muhammadu Allah ne ya aiko shi manzon Allah ne kuma a yadda in an mutu za a tashi to damuwar makka kenan duk surorin makka babban abubuwan da suke manyan abubuwan da suke karantarwa kenan wa qalun ja iza dalalna fil ardi yanzu bayan mun mutu an binne mu a kaburbura mun bace a cikin ƙasa har ma wanda aka yi jana'izan da shi zai zo bai zai gane inda kabarin yake ba mun riga mun bace sannan inna lafi kalgin jadid wai za mu dawo mu zama sabuwar halitta anya bayan mun mutu an samu kabari har mun bace cikin kabarin ma har inda kabari yake ma an rasa sannan a tashe mu ai zaminna kunna turaban wa izamanin na usuna kalgan jadida yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa mun lalace anya za a saki tashin mu mu zama sabuwar halitta Allah ce ga ya musu kulkunu hijaratun aw hadida aw khalqan mimma fi sudurikum ba wai kashi da kasa za ku zama ba ku zama duwatsu ai dutse yafi kasa yafi kasa karfi aw hadidan ko ko ku zama bakin karfe aw khalqan mimma yaghruni sudurikum ko ko wani abin da yake zuciyarku ba za ta yadda abin ya zama mutum ba ku zama wannan ku gani in ban mai da ku ba bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun duk dai wannan saboda wato bar maganar su abin da yake sa suke faɗi irin wannan maganganu wato sun kafircewa za a mutu a tashi a gamu da Allah ne sun kafirce wannan shi yasa suke wannan maganganu ya rasulullahi kana da abin karanta a kamun ka karanta abin da za ka karanta muna godiya wa jihohi na arewacin najeriya waɗanda suka ambata cewa wannan fasikanci da za a nuna a najeriya na wani abu shi sarauniyar kyau suka ce su yadda su a nuna a cikin jihohinsu ba muna musu godiya muna musu addu'a wanda kuma ba su yi magana ba su muna kiransu su ma su haɗa kansu da sauran ƴan uwansu musulmi mu ba musulmi ne ba kafurai bane shi kafiri dabba ne dole dabba in tana yawo tsirara ta damu jaki yaya ma yake yi nunawa ma yake yi ko to dabba tana ta tsirara to mu suna so waddu la tatuna kama kamar ba ta kuma sawa'a su wanda yake ba musulmi na so kowa ya zama ba musulmi yanzu don Allah kwai da fafe ka cika kwano guda biyu ka ba yaranka su je talle ɗaya da yace yace ni kan zan hutar da masu sai ya bara sai ya bare kon gaba ɗaya ɗaya ko yace da shi ba bara da wanda ya barin da wanda bai barewa zai saurin sayarwa to ai shine sutura to ka bare mace ka kai kasuwa kwai ma an bare shi an kai kasuwa ba saya balle mace kwai ma an bare an kai kasuwa ba saya ba balle mace ai wannan kazanta ne to lalle mu yadda ba muna kiran dukkan jihohi da suke shari'ar musulunci lalle su bi jan uwansu su ma kansu yadda a nuna wannan a talabijin din su ko a sanar a rediyon su an jaddada masu neman tajiri Allah waɗannan ɗaliban musulmi ne na jihar Kaduna suke neman izinin ka za su kawo maka ziyara ranar Alhamis bayan sana a zuhur ina fata za ka musu izini ina jiran su Allah kawo su lafiya amin Allah kawo su lafiya suke wani lokaci ya ƙure to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya a kasar mu Allah ya biya mana bukata da bukatun mu suke neman addu'a wurin mu Allah ya biya musu bukata albarka ne sallallahu alaihi wasallam dauka musulunci ya dauka masu dauka musulunci ya lalata kafirci ya lalata wasu dauka kafirci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye musulmi a Najeriya Allah ya kiyaye musulmi a duniya Allah ya lalata kafirci a Najeriya Allah ya lalata kafirci a duniya gabaki da Allah ya tsaya mana albarka ne Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ji gamu jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri Allah ji gamu sai maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين